أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتعظم في نظرة التالي لنا بسبب ya fara magana mai zikiri ba da hukumi ba ya ce kai ya bari zai kai shi yana zikiri da hukumi har ya kai shi yana zikiri ba ya maganin zikirin sai wanda ake zikiri wa ƙarƙalar alamatun ya dali yi shaidar fatima ba da kalami ya faɗa bayan ya yi magana da abin da ya ce shi ne malasu alhamisatu abu na biyar yi jawahir ƙwa'ar ya ce idan ka sani an da cewa shi kadin kashafa ya yayu da albabin wasa'ir ga masu basira annan zikira a fudan amal zikirin allah shi ne mafificin dukkan ayyukan ibadar da za a yi walakin sai dai da kushurun salasatu yana da bawa haƙo kasan ka babbai akwai gwaiduwa tana can ita aka bi nan ga wani fari ya kewaye ta sannan ga wata yana ta kewa farin sannan ga nan kamfarorin kwai to haka zikirin haka yake akwai kamfarori na farko akwai na biyu akwai na uku sannan a cin magwairuwar zikiri wadda ita ce a hulmi to kaga hada cewa ba za a kaci kamfarorin kwai amma in babu kamfarorin nan na baya wannan tabbata kwai haka suna da umarni amma ko ba su a hulmi ba ba'aduha sashen ta a karabu ilan lubin min ba'ad ya yi sashe zamuwa kusa ga gwaiduwar zikiri wanda ake wala halukun sannan tana da waya shi ne gwaiduwa wara al-kusurin talas bayan kamfarorin nan guda uku wa inna ma fadlul kusur ko kace fadlul kusur ko fadlul kusuru su kamfarorin nan darajarsu da muhimmancinsu ya tabbata da kaune ha ɗariƙan da idan zama wata hanya zuwa ga waccan gwaiduwar don ba da wannan kamfarorin ba to ba a zuwa ga gwaiduwar kawai misali wanda bai yi kowane zama kusa-kusa yin zikirin allah da halshi shi dai wannan zikirin ka hauka ce kai ta yi to duk soman taɓi ne ka kama hanya ba zikirin ka kai ba kai ga zikirin amma kuma in babu shi na halishan nan to na zuciyar bai samuwa shi wancan lubbin ba zai samu ba ba shi dole a kama wannan da cewa shi an na harko a kaga zakirin da ya hauka ce ga shehunne tun da ba su rawar zikiri wawaye ne sakar kurin da haka shi a shi abin ban dariya ne yanzu ya fara tata tata yanzu ya fara tata tata kila ma bai kaiwa inda aka bi kuma wannan tumamin da ya kai lalle ba shi ya karu da zikiri amma wancan manuwa ba ta samuwa sai halshe ya kama zikiri ba a kauta sannan zuciyar ta ansa sai ta ansa da gabala a ta yi har ta kai ta ansa ba gabala har ta kai ta istigiraki cikin allah subhanahu wa ta'ala har ta kai ta babu rashin sanin ta yi istigiraki har ta kai ba ta ganin zikiri musamman ta kai ga zikirin da aka yi duk da aka tabbas kullum zikirar kasinan ba a gana zakiru ba shi aka ne amma kuma wancan bai samu ba sai na zakiru wayannan na'am walƙishirun a ana kamfarori na mafi ɗaukaka na baya na farko minu daga kamfarorin na zikiri zikirun lisani faɗar zikirin harshe kama ka zikiri da harshe ito an ga yaro ya fara tata-tata da alama in allah ya raya ila zai iya tafiya zai zama mutum idan kana zikirin nan na halshe to ka fara wasani na biyu zikirul kalbi ambaton Allah na zuciya zikarin kalbu ya hataju ila muraqabati da ita zuciya tana buƙatar a kiyaye ta in ka bar zuciya kana zikiri ta kawo maka yaya hatta yawo maka baki da ba Allah a huta gaba ɗaya to da haka nan tana zikirin an ji ta kama an ci gaba ka yi mai yadda halishi ba da zuciya ba to amma sai ka kakkange ta ka kafa mata kula in ta kauce ka kakke bota in ta kauce ka ke bota a ta taya to har ta kai ta zanna sosai to an fara samu an yi nisa ba kai ba sai ta kai ga har ta man ba ta ma san ta zanna ba hatta ya hadura har zuciya ta samu huduri ma'a zikiri tare da zikiri walau ta raka hu wa ɗab'ahu da zai bar zuciya da ɗabi'arta lastar salafi au da tilafka da zuciya ta sakuta ta hi cikin kwaruruwa na tunane-tunanen zuciya na duniya da na sako da na bita ta kama zuciyar na zikiri amma kuma tana can tana kiɗin girki wasalisu na uku an yata makanar zikiru min alkalbi wa ya staula alai an yata makanar zikiru zikiri ya samu tabbata min alkalbi ga zuciya ba ta zuwa ko ina ba ta tunanin komai sai ya zikirin wa ya staula alai ya jibinta a kan zuciya bi haisu ya taju ila takallufin bi sarfihi anhu ila gari sanda yake bukatuwa zuwa ga yi da gaske da wahala cikin juyar da shi ano daga barin shi ila gairihi zuwa gaure shi cikin din tana nan to kuma in baka dage ba kuma sai ta karkata ta ga wani abu to ka dage kai batta nan wurin zikiri karta zuwa zuwa ga wani kama ta ja fisani ila takallufi fi ikrarihi ma'ahu wa dawamihi ma'ahu kama ta da kama hafija kamar yadda aka bukata hudu bil majaru kamar yadda aka bukata misali cikin marra ta biyu kuma ga ta biyu ila ta karbi zuwa ga kallafawa shi ne tilasti da kokari da wahala bi ikirarihi cikin tabbata ta yi ma'abu tare da zikirin wadawa bihi da dawama ta yi ma'abu tare da shi arabi'u na hudu wa huwa lubabul maqlub to shi agwaidu wanda ake nema da za a iya samun shi ba da wadancan ba to ba a wahalar mayin wadancan amma zaman ba su samu duk da ba su an manuwa ba ba ya samu agwaidu sai da su to kaga abin da wajibi bai cika sai da shi shi ba zama wajibi da ka zikirin nan dole a kama shi na harshe da na zuciya tun tana kiɗin girbi har ta kai ta tabbata sannan a kai ga wanda aka girbi wawon da babu makudu shi ne gwaiduwa abun nema wadalika to marhala ta hudu allah ya littafita alƙalbu ilal zikiri wala ilal ƙalbi bal yasta garikul mazkur jumlata yasta garikul mazkuru jumlata shi ne Allah ya tafi da kada zuciyar mata waiwaya ila zikiri zuwa ga zikiri haka san ma kana zikiri to kenan ba zikiri haka ne ai sai ka kai kana zikiri baka ma san zikiri ka kai ba wala ila alqalbi kan ma a samu waiwaya wa zuciyar zuwa ga ita zuciyar ita kanta zuciyar ka san ga fana'i sai ka kashe kowa zuciyarka ta ma kare-kare ba ta mutuwa to ita ba sai ka kashe ta ba ka tunanin zikiri ba ka tunanin zuciyarka bal yasta gari ulumar zukuru jumlata shi wanda kaka ambato allah ke nan ku ya nutsar da jumla ka ga baki daya kuma shi allah ilaha allahu gairullah shi ne ilahu gairullah la ilaha ba wani allah illallahu to yankan kana zikiri zuciyarka na yi ina magana ka ce ba kowa sai Allah tun ga ka ga zikiri ya zama abin wanda yaka ambato Allah ya nutsar da jumla ta yi wa mahama zahar laufiya na idalika iltifatun ko yaushe iltifatun waiwaye shine wani abu ya ɗarso ma ga zuciya ko zikirin ka ga cewa kana zikiri a to ai la ilaha illallah sha Allahu ba sha Allahu to balle kai ga ka kare kare kai ka la ilaha illallah za ka yi na magana tauhidi da ya kodi yaushe waiwayawa ta tabbata gare shi tabbayana gare tsakiyar sanda ya wancan fana'i ba za duka hijabun shagilu wannan abun da ya karso mai ga zuciya ya bayyana gare hijabi ne mai shagaltar da shi daga barin abin da ake nema na dukkan zikiri wa hadhihi halatu wannan halin na hudu هي التي يعبر عنها العارفون بالفناء itace arife kace mafana'i kai fana'i shine ka ga ba komai sai Allah kuma abun da kaka hodi kenan la ilaha illallah ba komai sai Allah to amma in ba kai fana'i ba kawai harshen kaka hodi zuciya ka ba bata ma san me haka cewa ba to amma in ka kai nan baka ma san kana zikiri ba baka ma san da kai ba kanka to sannan kaka zikiri don wani abu ya karaso ba ga zuciya bayyana gare ka to ai suna cewa kullu masu wallahi fa huwa ghayrullah duk abin da ba Allahu mutu ba Allahu bane ba duk abin zai bayyana gare ka in ba Allahu mutu ba Allahu bane kuma bi ashirka ganin ɗaya da guda fadalika hijabu wannan abin da ya bayyana gare ka hijabi din shagilun bai shagaltar da kai wa hadhihi hala wannan hali hiya allati yu'abiru an al-arif bil mana' ita ce arabe ka cewa fana'i wa zalika abinda a fana'i bi an ya fana mutum ya ƙare an nafsihi ga barin ganin kai dai da barin jin bocin kai ne hatta la yahissu bi shay'in min zawahiri jawahiri har ya zama baya jin bocin komi daga abin da ke bayyana da jawharorin shi wala min al-awarid al-batila ko wani abu daga abubuwan da ka gittowa na batila bal ya gibu an jami'i dalika ya hako daga barin dukkan waɗannan sannan waya gibu an jami'u zalika kuma duk abin da aka ɗinna dukan su su su haku gabarin shi ya haku gabarin su su ma su haku gabarin shi zahiban ila rabbihi yana mai tahiya ya ba komi zuwa ga ubangiji shi awwala shi ma kaga da farko shi a farkon azakawa ya ba komai ya tafi zuwa ga Allah sun mazahiban fihi akhiran sannan ƙarshe zama mai tahiya cikin Allah ai da bambanci ya tafi zuwa Allah to ya kai yana tahiya cikin Allah ai da bambanci yawwa to amma ba ka tahiya cikin abu sai ka kai gare ko to na farko ka tashi daga hijabin ka da abubuwan ka ka tahi ka tahi ka tahi ka ba komai zuwa ga Allah to in ka kai ga Allah kuma sai ka yi tattahiya cikin Allah Allah bai da iyaka za ka tahiya ka cikin Allah ba ta da iyaka shi ne zahiba ila rabbihi awwalan thumma zahiba fihi akhiran wa in zahara lahu fi asna'i zalika to cikin zihabuhu fillahi in wani abu ya bayyana gare shi in ya bayyana gare shi tsakiya haka annahu fana annabzi bil kulliyati in ya ɗora ganin kallalle yanzu bayan fana'i haka ne ma bai gani a ba kuma inda an ka tumula an ka waɗi kenan idan wani idan ya bayyana gane cewa wai shi ya yi fana'i an nafsi da kare bulkuliyata gaba ɗaya ba zalika shawgun wa kuduratu wannan gurbata ce da cuɗanyar wani abu da kuma gurbata kawai mutum ya ce alhamdulahi zai yi askaru ana ta labari sai ya ce ai wato askaru akwai daɗi me a ce ga ka ga Allah ai yayi kokari ko amma shi ku aribe ga ka ga Allah ga ka ga Allah me an kai kenan lokacin zan yi tarbiyya muna irin su dan kware soja Allah ya ji kai shi da Muhammadu sojoji ne sai na ce ai wato na ƙagara in yi tarbiyya saboda ya fi daɗi da karga ka ga Allah sai sun ka kama dariya cito ai kai shirka ce ce irin shirka cito ga ka ga Allah mai aka ke nawa aka bata ba kanka ko Allah kaga in ka ga ga ka ga Allah ai ato mushriki ne ko wanda aka sai babu ka ba komai sai Allah tunda babu wanda yake wajibul wujudi in ba Allah ba abun da yake samun mai sai da samu Allah sai da Allah ya samar da shi ko babu abun da yake shi yake yaje ko wani ya shi ba Allah ba kuma in babu Allah babu komai da haka Allah shine wajibul wujudi to muddin kana ganin ga wani abu ga Allah ko da kanka ne kai ai shi kenan kuma babu tauhidi ka zan katon mishi Allah sani to yan kaga cewa kaga kanka kai fana'i bil kulli to wannan ganin da kai to wani gurbata ne da wani daure da cudanya da kuma gurbata balil kamalu fi abinda aka kamala cikin wannan lubbu zikiri an yafna an nafsi yayi fana'i ya bar ganin kanshi sannan waya fana anil fana ɗaya ya yi fana'i daga barin shi fana'i in mutum ce na mutu ko ba mutu ba hanya ya mutu ya ka cawo yau allah na mutu ya ƙarya ya kai in ya mutu bai cewa ya mutu don bai sani ya mutu ta haka in kana ganin ka yi fana'i to ba ka yi fana'i sai kana ka yi fana'in da ba ka ma san ka yi fana'i ba zai kawo misali inda za a gane abin da a gaskiya fana'i da lokacin ويفنى عن الفناء أيضا والفناء عن الفناء كيفناء دقبر غنم فناء غاية الفناء شيد متقد أكسو أجمة فناء مدن بك كي نمبا تسورا أيكي وهذا تولى مغنى دمكي قد يظنه الفقيه الرسمي ما لم تكدا yana iya zaton annahu daqatun ghairu ma'qula wannan abu ne wanda yake bai yi ba da haka abin da allah ya sa ga zuciyarka wanda adda ƙarfin yin kaza kamar ɗaka yin magana ɗaka ta ji ɗaka ta gani ɗaka ta shi dukkan su ɗaka ake cewa iko da iyawa na yin kaza to ya ce wannan ka iya cewa ka yi fana'i ka yi fana'i daga barin fana'i sai ce bai ma yiwuwa saboda in kai fana'i babu ka to wa zai fana'i daga barin fana'i ka ba kai bane sai malamin takarda ya ce wannan maganar banza ce gairu makula ba abin da wanda yake ba abu hankalta ba walai saka zalika ba ko haka bane shi dai dan bai sani ba yaka ganin bai ba amma da zai zo masallaci a baya ta zuwa a sa shi masallaci sai ya gane shi da kai ne bal hazihi halatu lahum bil idabati ila mahbubihim حالتك في أكثر أحوالك بالإضافة إلى محبوبك من جاه أو مال أو معصوم yace halin su masu zikiri na martaba ta hudu masu lubbin zikiri halin su da za su kai su yi fana'i su ƙara gaba su yi fana'i daga yin fana'i yace ai ba ni ba abu ne kai ma mutum kana shiga irin wannan hali da kai da abun da ka kaso tabbatun magana wai Allah ko zikiri ko na a'a kai in kana son wani matsayi ko kana son dukiya ko kana son wani abun so ko ko kushi yar rinjaye hankalinka kana kin makin ka kushi da shi to wannan abu in abun ya kai tsanani in so ne in kushi in mami to sai a zo a taimaka magana ba ka jin ana magana to wallahi ban ji ka ba saboda hankali na ya dauko ba a cewa haka nan hankali na ya dauko to hankali na daukowa ko wurin hushi ko wurin so ko wurin wani abu hankalinka na daukowa har baka san ma hankalinka ya daukowa ci a wallahi ni ban ganka ba kuma ka haku mun gaisa ina hankali na ya dauko to haka in kai zikiri kai zikiri hankalinka ya dauko zuwa ga mi zuwa ga Allah kuma baka ma san kayi ba sai a ta abubuwa shi ne kayi fana'i daga fana'in da kai ya ce wannan hali haka yake kama hali ne bil izabati lahun gari su bil izabati yan an raba ila mahabubihim ga masoyinsu ka halata kama halin ka kai fi a kasar a hawa daga cikin mafi yawan halayenka bil izabati ila mahabubika dangane ga masoyinka min jahil na wani girma da wata alhorma da wani mukami da kake nema au malin ko dukiya au ma'asudin ko wani abun son ka da begenka bayan naka kai ta kuna musta garikan kana zama mai nutsewa da shiddatul gadabi saboda tsananin hushi bil fikri fi aduka saboda tunane ga makiyinka to in kan nutsu ciki sai a zo ka wasu abubuwa wallahi hankali na ya rabu da ni duk ba san nayi haka nan ba kai ni nace haka nan kai kace to wallahi na hankali na ya dauku ga ina magana mun gasa ina hankali na ya dauku saboda wanda ya bata min rai to hankalinka ya dauku nan duniya balle ka shiga da Allah mahaliccinka an kace za ka gane hankalinka ya yana nan ko ya wani abu wani shiddacin sha'awatika haka na kuma saboda tsananin sha'awarka bil fikiri hankalinka na ɗaukuwa saboda tunani bi ma'ashu'ika cikin wanda kake so da bege hatta la ya kuna kalbuka muttasi al shay'in aslan hazuciyarka ta zama ba ta iya ɗaukar wani abu mafau in ba wannan ba wala tuqadimu fatuhaɗabu sai a yi maka magana falata famu ba ka fahimta eh aji hankali na ya ɗauko layi na ɗauko kaza ne ba ka fahimta ba kuma ka jiya na falata famu na ba ka fahimta wani ta zo ka yanzu ka bayyana ya deka wani ka ya wuce gabanka falata rahu ba ka gane shi wa'ina ka maftuwa ta ne idanun ko na buɗe ai ba haushe ka ce hankali ka gani ba ido ba ko to yan hankalinka ya ɗauki ido ganin sa da wani in zuciya ta makance ganin ido bai fa'ida ba ce wallahi ban ganka ba hakko mun gaisa ce wallahi hankali na ya ɗauki ban sani ba ya wuce gabanka baka gan shi ba wa'ayina ka mutuwa tare kuma idan ka suna buɗe wa ya takallama indaka mutum ya zo ya magana wurinka wala ta sama ba ka jin magana shi wala na'am wala bi udhunika samama kuma babu kurunta ga kunnanka ba kunnanka ciwo ke ba kai ba kurma bane amma an yi magana ce ina ai ba ni jin ku ai hankali na ya dauku wa anta fil istighla'i gafilun an kulli shay'in wa an al istighla'i aidan kai a cikin wannan halaye kana mai nutsuwa mai rankana ga barin komi hagga cewa ma ka nutsu hankalinka ya ɗauke baka sani ba aida lian al-multabita lil-sigraqi mu'ridun an al-mustagraqi an al-mustagraqi bihi saboda wanda ya waiwaya zuwa ga cewa ya nutsu cikin abu to sanda ya koma yana tunanin nutsuwa ta ai ya hita mutum wanda ya nutsu ciki ne in masoyi ne ka koma kana tunanin haukar da haka na so ne ai ba da shaki ba da halin ka kake ka kaya ta mutu ne to wanda ya tabbato Allah ina magana sanin Allah gare shi don ka koma magana cewa ka yi fana'i to ya kamance da Allah ko na'am kai cikin nutsuwarka ya zama ka rabka daga barin komi har ga barin ma nutsuwar da kai saboda mai waiwaya zuwa ga nutsewa ta cikin abu a wannan hali mai bijira yake ga abun da ya nutsu da shi ya ci gaba da bayani ila an kala hayyaci faƙad afhamnaka ma ara da hubin fana da mun kiriye ki ya ce kayan ce na'am ce to mun maka bayani mun fahimtar da kai abun da sufi ka nuhi in ya ce fana'i wanga magana iyakarta kenan in sufi ya ce maka fana'i abin da ya ka nuhi ya yi zikirin allah har ya shagaltu bai ganin komi ya shagaltu da allah har ya kai bai ganin ƙoƙari ne bai ganin shagaltuwa ta bai ma ga yayi ba to shi afana ne ka ji mun haɗa maka to duk abin da ka ji ba nan ba ƙarya ce ka batta shi ya kanu ya ce mun fahimtar da kai abin da su fi kuni bin bala'i ka da an kalgi bata wata kariba bai ma lamta hudu ka hita batun giba da ƙaryata abin da baka sani ba abinda ilimin ka bai kewaye da shi ba to ta yi zuwa neman ilimi ba karyata abin za ka yi ba a'a ta yi zuwa neman ilimi ƙala ta'ala bal kazzabu bi malam yuhidu bi ilmi Allah ta'ala ya ce su kafirai sun karyata abun da ba su kewaye da sanin shi ba babu wanda zai san Allah kuma ya kahirce ma Allah babu shi duk wanda ya san bai da mahalicci sai Allah ba mai raya shi sai Allah ba mai kafe sai Allah to ba sai Allah ya bauta ba wani ba to wanda da ba sani ba ne sun sani to haka babu wanda zai sa hakika tasawuf da dariƙa kana musulmi mai hankali ka koma kuma kin dariƙa da kin masu dariƙa to bai so kai maka bai so ka cina ka da kira Allah ba kai so ka kira ba ba uban ka son ka kira ba to me Allah ya san su ina ruwanka da su dariƙa ba ce sai kai ba ba ruwan su da kai to me ruwanka da su kaga ashe rashin sani shi ya kai inkari har ana inkarin sufaye kuma an ƙi zuwa wurinsu a koya saboda rashin rabo da rashin arziki wakala kuma allah ya ce wa islam ya ta dubihi yayin da ba su shirya da shiryar ka ba ba sai ya kuru na hada ifkun kadim za ka yi suna cewa ai wannan addinin kiran karya ce da dadda to amma da sun sani ai da yawan su ai sun musulunta kuma ba su masu a tada labarin wani abubuwa da sun kai lokacin jahiliya kunya suka ji ba su ta da magana kuma ji karimcin annabi muhammadu sallallahu ba ya tayan maka da wani abu wanda kai duk shirmen da an kai zamanin jahiliya to yan kan musulunta sai ce al-islamu yarjubbu ma qabla an sa ba mai layi ba amma shahi wancan duk abin da kai jiko wanda ya ce mashi ogurub alwaje wanda ya kashe hamza ya ce kauce mana ban son ganinka bayan ya musulunta ai ba a labarin amma shi ko sai dai zanna bayan masu allah bai zuwa gab da gaba haka saboda in ya gane bashariya sai ya tuna cewa shi ne wanda ya kashe hamza ce ogurub alwaje sai ya dawo baya amma daga ba ai yayan musulunci aiki har shi ya kashe musulma har yana kirari sanda ina kahiri na kashe da yayye cikin fiyayyu na kashe hamza da kuma na musulunci na kashe babban maballaci musailama da ce kila kashe musailama sa Allah ya nemi da kashe abu ba a tada labari sam sam sam kaga lokacin da ikirama ya musulunta manzo Allah ya ce ikirama na nan ta wurin dan dan Abu Jahal kada in koma je wani ya baci Abu Jahal saboda ka a cuci mai rai da bannar da matacce yayi Abu Jahal baya da yana wuta ikramatu ya zo cikin musulmi in ana ta da hira aikin abu jahal an cuta kaɗin koma da wani magana abu jahal sun shirya daga baya kuma sun gane kuskuren su sanda suna kare ce amma da farkon sanda ba su gane ba za ka suna cewa addinin ka kiran karya ne da ɗaɗɗa mara kwaro ba darasi bane amma kuma ai sallah الله أكبر